بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن شاء الله تيغا ودا كراتون عمدة الأحكام لكتاب babban malami محمد أبي محمد عفوا عبد الغني المقدسي الحنبلي idan ba manta ba a cikin wannan littafi muna cikin babi babu kitabu sarrafin ko muna cikin babu sahawi babu sujudi sahawi babi da yake magana eh babu mururi bai da musalli babu babu mururi bai da ma'ana mun kare kenan babu sujudi sahawi insha Allah za mu tashi babu mururi bai na yadayi musalli mala yake cewa babul mururi baina yadayil musalli wannan babi ne wanda zai yi magana game da hukuncin bin gaban mai sallah menene hukuncin bin gaban mai sallah mala yake cewa an abi juhaib abdullahi ibn al-haris ibn simmat al-ansari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة وأن حديث در أبي جحيم أبي جحيم آه أبي جحيم راويني وأتي عفوا صحابيني wanda ya rawaito wannan hadisin daga manzo Allah Abdullah bin al-Haris yake cewa manzo Allah yake cewa law ya'lamu al-maru bayna yadayhi al-musalli da a ce al-maru bayna yadayhi al-musalli wanda yake hucewa gaban mai sallah manzo Allah yake cewa da a ce ya san ma za alaihi min al-ismi menene yake kan shi na zunubi to lakana an yaqifa 40 da ya tsaya 40 khairan lahu shi ya fiye mushi alkhairi min an ya murra bayna yadayhi daidai ya wuce gaban misalla ma'ana ya tsaya arba'in ya yi ya mushi sauki da ya bi gaban misalla qala abu nabr abu nabr ɗaya daga cikin ruwat yake cewa la adri ban sani ba abu nadar akwai abu nadar rawi ne daga busur ibn sa'id daga kuma abu juhaim kenan rawi ne daga cikin wata hadisi akwai wasu a tsakanin shi da da shi abi juhaim yake cewa sunan shi akwai sunan shi salim ibn abi umayya mutumin madina ne ba kore shi mutumin madina daga cikin bani tayyib bararren bawa ne da abdullahi ibn ubaidillahi at-tayyib tabi'i ne babba yana da matsayi ya ji daga manyan manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi kamar su Anas dan Malik kamar su Abdullah ibn Abi Aufa kamar su Auf ibn Malik kamar su As-Sa'i ibn Yazid malamai sun yi ittifaki akan cewa shi mutum ne mai aminci kuma yana da kyan hadisi to shi wannan abun da dukkan yake cewa la adri ban sani ba ala 40 yawman shi wanda ya rawaito hadisin kenan shi Sa'id Busr ibn Sa'id ta yi 40 kwana 40 ko kuma wata arba'in ko kuma kwana ko shekara arba'in afon ko shekara arba'in to abin da na mance ban sani ba shi ne to shi wannan bai kiyaye abin da aka rawaito ba amma hadisin ya zo da lafazza daban-daban daga cikin lafazzan da ya zo shi ne kana an yaki fa arba'ina khairan lahu amma an rawaito daga ibnu abi shayba ya rawaito a cikin musannaf kamar yadda ibn hibban ina ji ko ibn majani ya hudda waya cewa an yaki fa arba'ina aman ko alfur ko mi'ata amin a wata riwaya mi'ata amin ya tsaya shekara ɗari a wata riwaya shekara arba'in akwai lafazin da ya zo a arba'ina harifar kaka arba'in kaka arba'in shekenan shekara arba'in to ya tsaya shekara arba'in ko ya tsaya shekara ɗari to ya hiye mushi alkhairi da ya buga mai sallah wannan hadisin abin da yake nuni yana nuni tsananin tsananin wa'idin ko kuma a afwan tsananin libin girman bin gaban mai sallah ma'ana munin bin gaban mai sallah gaban mai sallah bin shi abu ne wanda yake da muni kwarai da gaske to hadisin saboda munin abin ne shine ma hadisi kudan da cewa da a ce mutum ya bi ma'ana da a ce mutum zai kai shekara arba'in yana sallah to ka tsaya ya kare shi ya yi ya maka sauki da ka bi gaban shi saboda girman bin gaban mai sallah malamai suka ce abin da ya sa bin gaban mai sallah yake da mahimmanci mai sallah ya tantance a girmama shi a yi mu shi ka abu gaban shi saboda yana munajati ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda bin gaban mai sallah kamar ka shiga tsakanin shi yana yana yana yana munajati ga Allah kamar yanzu ka ɗauka a misali kamar mutum ne ya zo gaban mai gidan shi suna magana da mai gidan shi yana gaya mashi bukatotun shi ko yana gaya mashi abin da ya sa shi yana suna murayi tsakanin su kai ka zo ka keta ka gaban tsakanin su to kaga wannan ko a misali irin namu a wake yi abu ne wanda ya fito bai kuma ka zo gaban mutum tsakanin shi ga ubangiji subhanahu wataala to da haka hakan yake da girma kwarai da gaske malamai suka ce mai sallah da wanda yake bin gaban shi yana da halaye kusan guda hudu hali na hauko sauran mutu da kyau sallah hali na hauko malamai suka ce mai yin sallah da wanda zai bi gaban shi suna da halaye guda hudu hali na hauko a hali na hauko shine mai sallah hali na hauko shine mutum ya zo ya bi gaban mai sallah kaga kuma da cewa yana da inda zai wuce ba gaban mai sallah ba to a wannan halin in ya buga wani sallah yana da inda zai wuce wani sallah bai zo ya buga wani sallah to yana zini yana kan shi kaga ya shiga cikin wannan wa'idi na zunubi da manzo Allah ya magana kan shi hali na biyu shine mai sallah ya zo ya bi inda za a buga shi tare da cewa akwai inda ya kamata ya je ya yi sallah ba a buga ban shi ba sai ya zo kuma ya tsaya inda a'a mutane ba su yin wucewa sai wannan wajen yana kallo kuma kawai zo ya tada sallah akan hanya kuma ya san nan dole sai an shigo kuma ya san duk wanda ya shigo wannan masallacin to sai ya fita gaban shi to anan laifi yana kan mai sallah ba yana kan wanda ya tunda mai sallah shine ya zo shi ya tsaya inda aka aka aka buga gaban shi hali na uku shine mai sallah yana da inda zai yi sallah ba a buga gaban shi ba ya bar wannan wajen ya zo ya tsaya inda za a buga gaban shi shi kuma wanda zai huce yana da wani waje inda zai huce ba tare da ya buga wani mai sallah ba shi ma ya ki bin wancan wani ya zo buga wani mai sallah to a nan malamai suka ce da mai sallah da wanda ya buga wani shi duka sun taru cikin zini shi mai sallah yana da zini ne dalilin ya zo ya tsaya inda za a buga wani shi alhali yana da wani inda zai sallah da ba a buga wani shi ba shi kuma wanda ya buga wani shi yana da inda zai je wuce ba tare da ya buga wani mai sallah ba amma ya kiya ya zo ya buga wani mai sallah to nan dukan suna da zini hali na hudu shine wanda kowanne ya yi sallah a shi mai sallah ya wurin da ba ya yi sallah a wurin da babu gawan shi ba shi ma mai bin gawan mai sallah bai bi gawan mai sallah to nan babu wanda babu wanda yake da tarai a cikin zuni ma'ana babu wanda ya samu kowanne zuni kenan kaga ba kowanne bin gaban mai sallah bane mutum yake samun zuni sai in mutum ya yi ganganci bin gawan mai sallah ya ga inda ya kamata ya wuce ya ki ya ki wucewa ya zo ya bi gawan mai sallah wannan to anan da yake da laifi sannan kuma dole sai wannan misallar idan wajen da yake ba wai shi ne ya zo ɗaya inda za a buga gaban shi ba idan akwai inda zai yi sallah kuma ya zo yi inda za a buga gaban shi to nan shi yake da laifi sannan kuma in aka ce ma gaban mai sallah ina ne gaban mai sallah in ana gaban mai sallah in ana magana akan gaban mai sallah ana magana ne akan mutane guda biyu ko uku mutum na farko shine wanda yake sallah shi ɗaya mutum na biyu shine liman mutum na uku kuma shine wanda yake ko a mutum na uku sune waɗanda suke sallah babu sutura babu sutura idan ana sallah da kai sutura to bin gaban sutura ba bin gaban mai sallah bane idan ana sallah da liman mamu suna sallah da liman sai ma wani ya zo ya bi gaban mamu ba gaban liman ba ya bi gaban mamu to anan bai bi gaban mai sallah ba idan ana sallah mutum yana sallah shi kadai yasa su tura mutum ba su tura to nan bai buga miliyan ba ko kuma mutum yana sallah bai sa su tura ba amma inda ya ajiye goshin shi da inda mutumin ya huce akwai tazara to a nan ma bai buga mai sallah ba nan idan mutum yana sallah ya ajiye sutura ko bai ajiye sutura ba amma a gaban shi akwai faɗi da yawa to yanzu in ka buga ban shi can inda adda kai wadin inda adda kai ta zama baka ce ka ga misala ba sai in ka bi tsakanin shi da inda zai ajiye goshin shi anan shine ake itibarin cewa ka buga wani mai sallah shi yasa zamu ga hadisin da zamu gani na gaba hadisin Abdullah dan Abbas da ke nuna haka ke za ka gaban mai sallah ba wai sai ga wani yana sallah a can baya in ka zo za ka wuce kusan sahu na tsakaninka da shi akwai sahu biyu amma sai ya rinka maka haka ya rinka yana maka zai buga bashi a sai in yanzu ko mutum yana sallah a nan in za ka wuce ta ga can ba ce baka buga bashi saboda tsakaninku da shi ma akwai sahu ɗaya sai in ta gaban sahun shi ne za ka da zai ajiye koshin shi to a nan ne zai maka magana ya ce ka buga shi shi ne wannan shine abin da za mu kalla a cikin wannan hadisi hadisi na gaba a gurguje lokacin sallah dan gabato ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga abi sa'id al-khudri Allah ta mata gaishe yake cewa naji manzon Allah mai tsewa da amincin Allah yana cewa idza salla ahadukum ila shan yasruhu minan nasi idan ɗayan ku yana yin sallah zuwa wani aure sitir ta shiga mutane ma'ana mutum yana sallah kuma ya sa sitira sai manzo Allah ce fa arada ahadun an ya ta gaba ne dai sai wani ya zo zai huce ta gaban shi da yake wannan sallar tsakanin shi kuma da wannan suturar sai manzo Allah yake cewa falle da fa'ahu to ya hana shi ya ije shi ma'ana ya hana ya nuna mishi ishara kai ya bi fa in aba idan ya kiya yace dole sai yayi magana ce fali qatilu to yake shi fa inna ma huwa shaytan saboda shi wannan shaytan ne wannan hadisin abin da yake niyi shine in kana sallah wani zai buga banka to ka muka haka hana shi kai buga banka malamai suka ce hana gaban mai sallah yana farawa maratib ne martaba ta farko ka yi mishi gyaran murya ya gane cewa sallah kake idan bai fahimta ba to ka sa hannu ka mishi ishara ka nuna mishi sallah kake idan bai gane ba yanzu zai buga banka to ka sa hannu ka kare shi a lokacin kakka bar shi ya fita gaban ka idan ya kiyaye ce sai ya bi ka tunkuɗe shi kai baya to nan da aka ce ka yaƙe shi ba ana nihin yaƙi ba ba ana nihin yaƙi da takobi ba a'a ana dai nihin ka hana shi ya wuce ba ana nihin yaƙi da takobi ba kakka bar shi ya wuce ya fita gaban ka saboda kai je ke ta ma gaban ka sa hannu ka kare shi ka maida shi idan ya kiyaye ce dole sai ya bi to anan kana dama ka iya tunkuɗe shi tun kuɗe kuma malamai suka ce ba wai za ka buge shi ba ne yadda za ka yadda bai da zai ka ji ka wani mushi bugu a kawai za ka ɗan sa ƙarfi ka maida shi baya kakkaro shi ba ta wani ba idan ma ya ce sai ka ba ka iya wato ka iya shiga ka matse tsakanin inda zai bin dole ya je zo ta bayan ka kai ya ta gaban ka a hadisin wannan akwai manganu na malin ma da yawa na rashin shi bari mu dakata a nan insha Allah saboda lokacin sallah yayi a darasi na